بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم yan wayan za ka muna daren litinin daren 25 ga watan zulqada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina shekara 1442 daidai wanda ya daidai da 4 ga watan bakwai shekara ta 2021 wannan kuma yan Allah da shine kasat na 737 daidai cikin jerin karatuka da ake gabatarwa cikin wannan littafi na mai albarka littafin imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala taken karatun shine karatun hadithi da aiki da shi shine kadai zama lafiya ga musulmi muna roƙon Allah madaukakin sarki azata mu karatun hadisan manzon sa alaihi salatu wassalam da aiki da su tukuru da amfana da su duniya da kiyama kuma ana jin mu da sauraron mu da garin cibiyar mu ta ilimi wato darul hadith salafiya wadda ke namba 4 madarka cirar gaskiya lai auzaria kaduna state nigeria kamar kullum ita darul hadis makaranta ce da malam albani gina a wannan gari namu na zaria don kaɗai ci manufofinsa na da'awa da yake muna fatan allah da nufi a jiya mun kwana ne a babu kaulin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama nusirtu bin ru'bi masirata shahri wato babin zai tattauna mana faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa nusirtu birru'bi an taimake da jefa tsoro a zuciyar abokan gaba masirata shaharin idan ya ma'ana tafiyar wata guda wa qaulillahi azza wa jalla da faɗin Allah maɗaukacin sarki sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba Allah ce da sannu za mu jefa tsorocin zukatan kafarai bima ashraku billah saboda shirka da suka yi da Allah maɗaukakin sarki Allah sai jefa tsoro a zukatansu ko kuma saboda tauhidi da kuke da su kuke da shi sai Allah jefa tsoro a zukatan arna makiyan Allah maɗaukakin sarki makiyan ku kuma ina fatan fahimta wannan aya tana buƙatar duk sanda aka zo kanta ta Ali Imran take nakan zauna in ta jimamu wannan aya din kai ma ka je ka dabbara ta da kyau ka gani wannan shine abin da Allah mana alƙawari mu musulmi zai sa tsoron mu da kwarjinin mu a cikin zakatan kafirai mu saboda tauhidi da muke da shi da aqida ingantacciya su kuma zai sa masu tsoron da fargishin saboda shirka da kafirci suke Allah madaukakin sarki amma how ya ake duniya ta juya yanzu gaba ɗaya arna ba sa jin tsoron mu hasali duk inda kaga ana murkushewa ana dannewa ana kashewa ana rusa gidaje to garin musulmi ne ƙasar musulmai ce ina fatan fahimta yau arniya najeriya sai ya fito ya maganganu ya maganganu masu zafi ya faɗi kaza fa kaza kai shugaban kan ma sai fito ya magana akwai sanda lokacin ayo na kai wato rabar ba ayo ne da samtin sunan shi ne yawwa haka ne ko ji irin magana ke fito yana a rediyo ji irin makakudin da aka kama da makamai so fly south africa a jirginsa da menene amma ta free mu kuma kama an sa allurar ɗanɗan ke bakinmu ina fatan fahimta idan da wanda ce a abai yadda ba cikin musulmi sai an gofanar da ayo akan waɗannan maganganu da ka gaba layi a lokacin da mu musulmi a masallaci muna tsoron faɗo ta gaskiya a masallaci dukkan mun juye shi sa gashi nan ba mu da wani kwarjini a wajensu da an tashi kace kace ga an kama a bige a ƙona a rubuta a ƙona ƙur'ani a rusa masallatai ba wani kwarjini a ciki wani haka da ke faru ba haka ke faru ku duk abin da rasul abin da ke faru a yankin inyamurai ɗin nan a ƙona albasa a ƙona shanu saniya haɓa wannan rashin imani shi dai arna dai mugu ne wallahi rashin imani ya kai ga a ce a kunna wuta shanu ina ma ku kwance ku je ku yanka ku ci a kunna wuta saboda mugun ƙiyya a kunna ga shanu saniya na ihu ta faɗo ce abin da malam saboda imani sun yi wannan abin an yi an maimaita an yi a onacha an maimaita a onacha an maimaita an yi a inugu an yi a aba an yi a ina ne an yi ina ne kullum ga nan haka yankin yaraba su ma an yi an maimaita gaba daya babu kwarjini so abin da yake faruwa shine abin da kai ce shine mu dai Allah alƙawarin shi gaskiya ne ba zai canza ba amma kan ku manta akwai ƙaira da Allah ya ajiye inna la lam yakum mughayyira ni'matin an'amaha ala qaumin hatta ya gayyaru ma bi anfusihim ni'ima ce Allah mana ta jefa tsoron mu azkatan abokan adawan mu to in kaga fa ta canza ba Allah ya canza alƙawarin shi bane mu ne muka canza ina fatan fahimta in muka canza kuma Allah zai canza zai kyale mu sai mun dawo shi yasa hadisi ingantacce Imam Abu Dawud ya fitar da shi annabi ke cewa to idza tabaya'atum bil'ina wa raditum biz-zar'i واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يزو حتى ترجعوا الى دينكم annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza tabaya'atum bil ina lissan da kuka koma kuna dabara kuna halasta kanku da haram a cikin ciniki shine baru ina shine kai wayau abin da bai halasta ba ka halasta kanka da wayau asalin bai'ul ina shine mutum ya zo rancen kuɗi a gare ka sai ka ce na ban da kuɗin da zan baka sai ya juya sai ka ce to amma ga handset nawa kake so sai ka ce ga handset ta dubu hamsin dama hamsin yake nema ban rubuta maka rasid sai ka rubuta mai rasid ka bashi handset ta dubu hamsin sai je amfani da kuɗi ya sai da kuɗin ko sai ya juya kuma sai ka ce ah to amma akwai wasu 'yan kuɗin da aka bani juya ko ajiya nawa in ka je za ka siyar kun gane eh to in naje miwa zan sai 40 ko 45 kai ko ina ina wa zai sai hansa ya ƙara bige shi sai an shi wannan kuɗi ya ƙara amsa hansa ɗin kuma ya bashi kuɗi kun gane yanzu me aka kenan wayo aka warba kun gane wayo ko aka warba madadin waye bashi kuɗin daga naira dubu hamsin ka dawo da dubu sittin kaga kowa zai gane wannan ko to saboda renin wayo wai rain waya ma ya wuce mutane har Allah za a yi wa shi ne sai a yi wannan dabarar shi ne annabi ya ce idan musulmi suka fara wannan cinikin kuma ga shi naka ake ka je ma'aikatu za a ba da cinikayya za a raba mashina za a raba mota za a raba kayan gini sai ga wanda ya kawo kayan ginin ya tsawwala kuɗi kuma shi tsawwala kuɗi kuma sai da koda kuɗi a jaka ya koma gefe kai da aka gaba sannan kuma sai ka juya kuma sai ka bashi sai zabtar kuɗin kuma sai ba shi fai kawo mashin da wancan kuɗin sannan kuma sai an shi baka wannan kuɗin musulmi suna irin wannan cinikayya din ina fatan fahimta annabi ce to duk sanda musulmi suka fara cinikin ina to na bikin sannan warditum wa aqab warditum bizar duk sanda musulmi suka koma suka shanta kiwo gona ina ka fito gona ina za ka gona ina fatan fahimta ai ina da gonar fruit a can wajen inabi kawai ina kwasan na miliyan talatin ina ba za ga mutane da yawa in ban da allah kawo wannan boko boko haram da wannan yan sata mutane din nan abinda mutane da suka ji arza a yaka kenan noman inabi noman kaji noman zabi noman awaki noman wani an ce noma ka ɗauka sai an karta ƙasa to duk sanda kuka koma kuka tare wannan abin wannan yana indiketin zuwa ga menene kawai indicating zuwa ga tarewa duniya albani ce misali ne annabi bar kawai ba wai sai an tare ana ta noma din ana ta kiwo ba ina fatan fahimta a'a ishara ce akan duk sanda kuka tarewa duniya me zai nuna mana haka inda Allah ke cewa wataraktumul jihada kuka bar jihadi nan ma dan uwa karka fahimci kuskure cewa sai an dau bindiga da bindiga an harba abinda ake nufi da jihadi a nan wajen su ne struggling wajen promoting addinin musulunci shine jihadi kawai karatu ka ringa zuwa makaranta kana karantarwa in ka iya a gina masallaci a gina a ji a musuluntar da wanda ba musulunta ba wanda suke jahili a karantar duk wannan struggling sai zama kai ba kwanka da an magana su ustazu ne ai ustazu aikin ku ne wannan ina fatan fahimta ga sa ko shi abin da ke gani da harkar musuntar da maguzawa gina masallatai ta da iqama kiran sallah na su ustazu ne shi banda shi akwai wanda kan wannan ya zauna a tunaninsu da wani abu ya zo ana neman fi sabila ta ta ina ustazin nan su ne suka yi wannan abin shi ba da shi ake wannan maganan ba to duk sanda musulmi suka goma suka shantake wa duniya suka karkata akan ta suka bar Allah maɗaukakin sarki suka bar ƙoƙarin fahimta addini suka ƙoƙi ƙoƙarin abin nan sai Allah ce to sallallahu alaihi wasallam Allah zai jefa masu tsoro zai jeho tsoro cikin musulmi zai jeho masu kaskanci da wulakanci kamar da muke gani wallahi kana jin labari malam ka je abuja ka ji labarin da ringa ta maka da hankali yadda arna manya suke danna mata musulmai a ofisoshi suna cewa suna ramawa ne ina fatan fahimta sono aka wannan kuma sono aka kama ce sai danne ta ya ji abin nan ya ce zai sa ta aiki akwai ma'aikatar da aka kama mijin na aiki a ma'aikatar matar tana aiki kuma ogan arne ne dan jos ya ce siya fuskai haka yin gabata wani aiki din tana ta abin nan tana zame mai ilimi ya kulla mata to da ta zo ta faɗa sannan aka shirya mai gada zare kuma na jin tsammani har da haka ma bai kora a wajen aiki din ba saboda suna da fawa suna da ƙarfi sai dai kawai an ɗan mai wani hukunci shi kenan ina fatan fahimta haka ƙasƙanci wannan wanda ya bayyana kenan ka ji wannan abin ina wulakanci ko nan ka je jami'in ka gani makaranta suna celebrating yarinya mace musulma za ta ba'ar ne in yamuri ko baka tafi ko dan ina ne har hotel yin ga kwana da ita musulma wannan wani wulakanci ne musulmi ba su gani ba a rayuwa ina fatan fahimta ba ma fa waɗannan cututtukan manzan Allah ya faɗe su abin da zai jawo kaskanci shi ne mene shi ne za ta bayatin bil'ina warajafin wannan su ne cututtuka to mai magani annabi yake cewa hatta tarji'u ila dinikum sai kun koma kan addininku to sannan Allah zai cire wannan wulakanci da kaskancin da ya hau kanku to me koma zuwa kan addini din shine zuwa kan addini shine alkitabu was sunna as-sahiha ala fahmi salaf salih wannan shine addini alquran as-sunna ala fahmi salaf as-salih wannan in aka koma kan wannan turbar to shine addini domin da Allah na magana addini a lokacin shine addini da yake ba addini da muka tsinci kanmu a cikin shi ba sai yanzu mun tsinci kanmu da cikin addini shirka ta yawa a cikin musulmi bid'a ta yawa a cikin musulmi fasikanci yawa a cikin musulmi to ba irin wannan irin addinin nan da na gaya muku alkitabu was sunna ala fahmus salaf salih to sanda ko koma wannan nan da nan Allah zai cire zai cire kaskancin da ke kan mutane ina fatan fahimta so da haka mai kokari mu gyara kakka ce kuma kai dan wacewa wai sai duka a gyara ai ba an kai kai kadai da ka a'a kai kai mana in ka je wajen Allah ka zauna lafiya kar a kama ka cikin waɗanda suka yi bannan akalla kai in kai ba kai ba ka rige bannan gudu ka rige mata yaduwa ina fatan fahimta so abinda muke zuwa ga musulmi shine su kiyaye waɗannan abubuwa din wasu na ta gudu ne su arziki wasu na ta gudu kar su sha wahala arziki jama'a na Allah ne dan Allah yake mai arziki ne wallahi ba da isa hana ka arziki na Allah ne idan Allah yake mai arziki ba wanda isa hana ma yaftahu Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha idan Allah bude ba mai irkewa ba mai irkewa ko kuma akwai to mutane sai su kosa sai su yin arziki bari in kamo nan bari in kamo can bari kai kaza bari kai kaza mutane ga waye su ne masu abu to kaddara ka samu arzikin ka tara duniya sai yanzu kuma Allah ya kansile dinta a wajen shi kaza kazanta ce to me amfani a wajen ka kai kar ka sha wahala to wahala fa tun da ka zo duniya ka sha ta ina ba ta fahimta a bai san talauci to duka kaddara kakkai talauci kakka sha wahala wanda kuma ba zai yiwu ba ko dangote da kuke kallo ba shi ne sarki masu kudin najeriya da afirka ba ko kun san irin wahalar da ke ciki billahi zai kafi shi kwanciyar hankali kai da baka da kosisi tun da ba wata kwaya da aka sha kai bacci kana zuwa ma ka sa karatu kana ji ko kana ma za ka bingiri watakila sai dai ka zaga ƙur'anin a kusa da kai watakila ma ko in fizik kake ka to daga ga fizik in kusa da kai kayar da shi watakila ma ko ha shi bai isa wannan ba kun fahimta to wahala dai tana nan dai zo su ka shata to amma in wahalar Allah ya kaddara za ka yi talauci ko za ka sha wahala in Allah ya kaddara ka haƙura mana za mu zo babu zadi fi safar ka haƙura mana kai guzirin inda ba za a sha wahala tabbatacciya din ba za ka sha wahala ba in ka ji annabi ya faɗa cewa idan aka zo ranar alkiyama za a zo da wanda fi kowa jin daɗi a duniya annabi ya ce sai a ɗumbula shi a wuta amma bai aikin arziki ba sai a tsumbula shi a wuta tsumbul sai a ciro shi a ce bawan Allah ana tambaya ne ka san wani abu mai suna daɗi sai ce ga ɗan shi bai san wani abu daɗi a ce a duniya ba ka ce shi ai bai taɓa tuna wani abu daɗi ba annabi ya ce sai a ɗauko wanda fi kowa shan wahala a duniya sai a tsumbula shi a jan sai a tsamo shi yaya za ka tuna wata wahala da ka shace a ina ce a duniya shi ba zai ita nuna wata wahala ba ma to magana tsoron talauci magana tsoron wahala da Allah ya fita a cikin zakatun musulmi mu bi Allah madaukakin sarki mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu zauna lafiya mu huta domin wannan rayuwar temporary da ma ni ban sa a turanci abin da yake fitan farari ba me fitan farari ne ina ba ai shine da Hausa kenan kun fahimta to wannan rayuwar ta fi komai zama temporary ta fi komai tunda ba inda ka ji malam duk sanda ka shekara 60 70 duniyar ma karin jidadin ta mu dai ba mu kai ba amma masu fada mun suke shigar suna fada ka dai jin dadin ta kenan ka gama so da haka musulmi su dawo cikin hayyacin su sai su zauna lafiya idan muka dawo to zai Allah zai dawo da kwarjin mu sai ga wayannan arnan suna jin tsoron mu sai ga in musulmi ɗaya fito yin magana sai ga suna girgiza amma yanzu da wani musulmi zai fito wakilci musulmi yan uwanshi da magana ta dace a zamanin nan yan uwanshi musulmi su fara kwaye mai baya to wannan ko zai kawo rashin zama lafiya a to su me suka yi ina fatan fahimta ku duba magana tiwa dan juma lokaci tiwa dan juma maganganu masu zafi irin wani abuwa din da wayannan suke amma kaga ko amsa ba iya ba su tur da irin wannan halin da musulmi suka shan askanci da wulakanci muna najeriya ne democracy country ko ba haka ba so magana ce ta fatan baki suna da shi kun kuna da bakin magana suna da bakin magana kuma ai yana daga cikin abin da babu ke kantar da mu shine akwai yakin baka akwai wasu abubuwa da kake shimfiɗa na ka ci abokan gaban ka yaki ina fatan fahimta ta baki ne ta surutu ne ta rubutu intanet dai wannan duk harkoki ne yaki su ma Allah shi kyauta to kun ji Allah ke cewa sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billah zamu jefa tsoro a zakatan kafirai saboda shirka da suke wa Allah madaukakin sarki aje na faɗi wata magana ita ma irin the same zaga wasu mutane ba su da hankali abubuwan zaga mutane suke babu hankali a ciki malamai suka ce daga ciki idan ka zama fasiki an ce fasiki shi ba wuce ana nufin mai zina ko to ba fa sai zina ba ka zama fasiki ba ka sallah akan lokaci ba ta fahimta kana aske gemun ka ko aske gemun fasikanci ne ko hmm aske gemun fasikanci sakin wando ya wuce idan sawu fasikanci ne ina fatan fahimta kin yin sallah a lokaci bayan an kira sallah fasikanci ne abubuwan to fasikanci na da yawa ba ka ci indomi da kwai ka bar matarka da kuka lami shi ma fasikanci ne kwarai kuwa ka ajiye da kullum sai ka zo mai indomi fasa maka indomi guda uku a yi sa indomi a sa kwai guda uku eh mai balanguna kusa da kai ce a yin kone 200 shi ma a hada ka ji ke marmar ka je ka ta ce mai gida ga abinci ka ce wallahi mun dan abin nan ne mugu ba zai ce ya ci nama da ƙwai ba ya kushi shi ma fasikanci ne to kan mutum ka ɗauki wani abu so yawaita fasikanci wani suka ce yana sa hauka rashin tunani da rashin hankali ya haika mutum ina fatan fahimta so da haka mai kokari mu kiyaye waɗannan abubuwa din shi yasa waɗanda suka fi mu tsoron Allah da biya Allah sai ga sun fi mu hangen nesa shi yasa sai ka ji an ce albani kamar yana ganin launin mahfuz albani kamar kaza mutum ne irin mu gaba daya amma Allah ya tashi da tsoron Allah da nufin Allah a gaba abin da ya tasa a shi gaba ɗaya shine ya Allah zai dade shi la nuzaki ala lahi ahadan amma muna faɗin abin da muka gani kenan kuma mu ga wani alkhairi game da ba mu ga wani abu da albani game da albani sai alkhairi shine mutumin da muka gani bai tsoron talauci kai da kake ta tsoron barkan da kanga saving din albashinka kanga 30% kana ta ajewa ka ci ha shi ina zai wani abu in kaga albani yana kazar kazar to bai da ko sisi kai kuma lokacin nan baka da kuɗi zaka fara shi lafiya shi kudin da ke da kuɗi to in kaji ana an ce gowa karatu ji ba karatu to kuɗi sun zo ne kakka ɗauka kuma zai je ta sana mai ta ci ne a'a a lokacin za a ta tunanin to wani aiki za a yi Allah wani aiki za Allah a fara aiki kaza a fara aiki kaza a fara aiki kaza kuɗin gaba ɗaya da shi da kuɗin ya ce dukkan Allah ne kai ba shi ba har da ƴaƴan shi gaba ɗaya wani malami malam Shu'aibu Salihu wanda ya taɓa zuwa kwanaki nan wajen watar yaje sai ya zo nan ziyara wajen malam albani sai yake cewa to wai malam wannan ka ce za a yi jami'a garin kabi university ka ce shek albani ict ka ce wani orphanage to wani shi za a yi wani abu yana kuɗin da suke sai dariya ya ce maka aka ce maka na ce maka ni zan yi na ce za ni inda na fara to malam baka gani ya kamata ka ɗan sabin wasu abubuwa wanda za su ga ɗan kula da rayuwarka da iyalinka sai ce a'a ya ce mu gaskiya malam ba za mu iya naka ba mu kan kudinmu namu ne in mun samu da mu girma wadan tsakura mu ba Allah sai ce lalle baka shirya da awon ba ya ce ni ko kaga da duk abin da kudin da ni abin duka na da'awar ne kuma ba gashi na an gani ba ina fatan fahimta duk magana za ku yi da shi magana da ko fira za ku yi tewa da gobe da ba albani a harkar da kake ta rayuwa ta kasuwanci sai ya nuna maka abin da zai maka amfani fira ta haɗa ku kana sai da ice ko ba sai da icen nan sai ya kare ka sai ya samu ladanka ko kana nanin roba roba mashin ya fashe ko to wallahi sai ya gama abin da zai maka amfani sai mun zo duk a tarihi zamu rubuta zamu furta waɗannan maganganun a nuna mana wani malami irin shi a wannan zamanin ba mu san shi ba da haka in ya fito yayi magana baitin tarin karatu da haka da wannan tsoron Allah din sai ya fito sai ganganin abin kaman an bude mai ne ya gani to idan tsoron Allah aka sa tsoron Allah sai ga Allah na haskaka maka abuwa abuwa suna tafiya daidai sai an ganin ma wane kaman yana yana da hangen kambun baka kun me za ake cewa da ma'ana an ya faɗa sai abin ya faru zai yi ko ba zai yi ba sai ga abin yana faruwa ba wani abu ne tsoron Allah da nisanta sabu Allah sai ga Allah na buɗa mutum a irin wannan halin shi yasa hayyo albani aka kwakyara sai ga abin nan je wani ke gaya min cewa hatta magana kwaɗon jam jam ɗin da aka yi abin nan sai da albani magana akan shi yara su faɗi jam an san za a ɗauki admi za a ba da admission na mutum dubu biyu ne a university sai a sai da form a ɗauki ɗalibai dubu talatin to yana za a je su wannan cuta ce kawai dama mutum dubu biyu za ka ba ka da mutum dubu talatin to a dubu talatin da mutum dubu goma sun cika duk abin da kake nema za ka da sauran sai ka damu su da kudinsu ha ba ta amfanci wannan abin sai ka damu su da kudinsu ko kuma abin da shi samu a nan darul hadis salafiya makantar mu ta albani science academy kun san ita da uwa kenan tana da ƴa mai suna Albani Science Academy to a Science Academy a lokacin malam ka'ida shine ba a sai da form to ran sai maka form mai aka sayar maka kenan ina fata kun tona abu sai dai ka zo ka biya kuɗi a ɗanka interview a mai jarawa a komai in ya ci take sai a bashi admission ka biya kuɗi da komai da komai amma wani ya sai an sai za ka ɗauki mutum talatin ka sai ka sai da form guda ɗari kaza kaga duk wannan wayancin kudin mutane da dabara ce kawai Allah samu dace don haka kowane cikin mu ya shafa gemun sa ruwa kowa ya kokarin ganin ya zai tsira wajen ubangiji Allah madaukakin sarki gobe kakkace gari din an lalace kai ma ka baka lalace in ka je lahira kai kaɗai za ka je ba komai taimakonka ya kai ɗan uwa ba irin jarbawar abu ba ce ko ta fc ko unimed ko wace ce a ce wani zai ɗan haskaka maka ko kuma kana da wanda ka sani follow up ba wannan da haka kowa cikin mai gyara ina fatan fahimta kuma duka waye cikin yake so a cikin zama inda ake ci a Najeriya haka to yanzu kai baka gyara ba da yaushe za a gyara amma kai ka gyara wanda gyara da kanshi sai mu musulmi zama kyakkyawan abun koyi wallahi tallahi mutane su gane kun ga wani shugaban kasar namu Buhari wallahi abin alfahari ya gare mu musulmi har da mutane ke zage shi duk wanda ka samu da musulmi da arna ya san Buhari ba macuci bane ya san ba ƙwarawa bane ba maci amana bane sai dai kawai surutu a ce eh to ai yana gani ana yi bai dauka ba wa ya gaya maka ka bincika ne amma shi ne bai dauka ba ka saka danganta sata a gare shi ba ko wannan abu to mu ma mu zama kai ma ka zama kyakkyawan abun koyi a inda kake mana ka zama za a cewa an san wani na da gaskiya wani na da amana wani ba macuci ba ne ina fata mun fahimci wannan abun Allah samu dace to malai cewa qala wa qalahu jabiru anan nabi sallallahu alaihi wasallama jabir dan abdullahi ya faɗi irin wannan magana cewa da sirtu bi ru'bi masirta shahrin din nan shine qalahu ad-damir na kuma kan babin kenan kun gane hu din tana kuma kan babin ai nusirtu bi ru'bi masirta shahrin wannan hadisi gaba da imam bukhari ya riga ka a cikin kitabut tayammum wannan mu'allaki din ya kawo da isnadi ingantacce cewa lalle ilallan annabi jabir ke cewa an ba wasu abubuwa guda biyar wanda ba a ba wani annabi ba kafin ne daga cikin lissafi har da wannan wani sirtu bin robe din jama'a fanci wani abin ko malam bukhari ce qala haddathana yahya bin bukair qala haddathana laythu an uqail an ibn shahab an sa'id bin musayyib an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala bu'ithtu bi jawami'il kalimi wa nusirtu bir ru'bi بيننا بينما أنا نائم أتيت بفاتحة مفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي قال أبو هريرة وقد ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تنتثلونها بخاري حدثنا يحيى بن بكير ما لن يحيى بن بكير يا بام حديثي قال حدثنا الليث ليث يا بام حديثي عن أقيل لقوقيل عن ابن شهاب ابن شهاب عن سعيد بن مسيب بن مسيب an abi hurairata radiyallahu anhu daga abu huraira Allah kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah tsira da mace Allah tabbata a gare shi ya ce bu'ithtu bi jawami'il kalim an aiko ni da dunkulallin kalmomi je mu bayanin wannan waje din na din ketare ne shi sa na dawo bayan mun tashi wani fadakar da mu an fahimta ko an aiko da dunkulallin kalmomi wasu ka ce ana nufin qur'ani saboda qur'ani na dauke da dunkulallin ma'anoni kun fahimta wasu ce hadisan manzan Allah to abin zai daukan duka haka din dan aiko shi da Qur'ani kuma aiko shi da sunna duka aiko shi aka da su dukkan su kuma za ga kalmomi ne in kaɗan, amma ka tashi warware su za ga suna ba da ma'anoni masu yawa shi sa Qur'ani sai ka ga ai mujalladi 30 40 ana mene kokarin bayanin da sharhin abin da Qur'ani ya zo hadisi da bukhari wannan mujalladi hudu an sharhin shi akai mujalladi goma sha shida wani mujalladi ashirin da kaza kasan gwargwadon da malamai suke sharhin su ina fatan fahimta to wannan shine ma'anar mu'ithu bi jawami'il kalim ina fatan fahimta wannan kuma rahama ce ka kaddara a ce qur'ani Allah ya warware komai a ciki ba da dunkule ba ya zaka wajen sayin qur'ani ma tukuna wajen koyon shi da haddace shi ya za a kenan a ce komai sai an ware shi amma sai a jajjawo a jajjawo sai a hada waje daya to annan kuma shine rawar da malamai ke takawa shine yanzu an Allah ya dauko wani ma'ana ya kawo ta nan ya ɗebo nan ya ɗebo nan ya ɗebo duka ya dunkule a nan wajen to ba kowa ne in aka zo da gundarin ai zai fahimci me akwai wannan akwai wannan akwai wannan a ciki ba kun fahimta annabi ya dauko wannan ma'ana dauko ya dauko ya haɗe a hadisin shi guda daya to in aka aje ba kowa zai fahimci to wannan hadisin akwai wannan magana akwai wannan matsala akwai wannan ka wannan a ciki ba to annan rawar da malamai suke takawa kenan shine irin abin da muke yi da abin da malamai suka gabace ba akai da masu wata sharhohi suke akai ina fatan fahimta shi sa majalis irin namu da muke irin wannan za ga cewa sai a zo hadisi dai sai a sati ɗaya watakila ana katon hadisi ɗaya ‘yan gaggawa ma cewa a maza a sauke su kuma suna ganto ai wannan ai an ɓata lokaci kawai a karanta a ce mun hadisi talatin ƙarshen ta a yi hadisi talatin gara a mai guda ɗaya gyal ya fahimci saƙon da ke ciki ya je bauta Allah da shi fi da mai guda talatin ɗin magabata suna tsoratarwa cewa ba ilimi ne ba ilimi bane a ce ka tarar waya as-sama akwai lokacin da aka samu ɗaliban ilimin hadisi suka shigalta da aikin sama abin da suke ce sama a ciki shine ka je ka zauna majalisar imla malami ya je yayi karatu a duniya ta ruwayoyi sai ka ya zauna ce to zai zai buɗe majalisar imla'i sai ya zauna sai ya samu mustamluna zaka na ce mustamli mustamli haka ma'ana me za ce su da Hausa san kira san kirori ko san kirorin hadisi kenan ko ina fata fahimta yawwa to sai an raba saboda majalis din suna da girma a lokacin sai mali ce to zai ba ku ruwayar sahih bukhari wato daga wani zai fara kanta muku isnadin da ya samu shi zuwa ga wannan littafin da bukhari kun fahimta zai ce haddasani fulani malamin shi na farko kala akhbari fulani malamin shi na gaba har ya kai ga firyabi ko firibari har zuwa ga shi imam bukhari har zuwa ƙarshe don aka fara shi ne sai a ci gaba da karantawa ana zuba ana karatu to a irin wannan majalisin imla'in a lokaci ɗaya sai a hadisi ɗari ina fatan fahimta ɗari biyu to wani ƙarshen ta ma za a yi tashi gaba ɗaya manta hadisi na farko da na ƙarshe ne saboda wa kowane ɗalibi ne ma ya cancanta ma ya zauna a wannan irin imla'i ɗin majalisin imla'i ɗin amma mutane saboda suna neman suna da su cika ana abin nan in an gama sai ga abin nan shine khalilu gadadi da imamu zahabi suke zargin ɗaliban da abu suleiman khattabi suke zargin ɗalibai da suka shagalta da irin wannan zuwa sama sama sama ɗin nan ba wai fidda saƙonni da ke cikin ilmo da ke cikin hadisi ko cikin ƙwar'ani ɗin ba ballantana a koyi aiki da shi saboda salaf suna koyan karatu ne suna koyan aiki a lokaci ɗaya ba wai tattarawa ba kawai tattarawa ba abin da zai haifar da mutane sai alfahari da tsoron abin nan kawai ina fatan fahimta to a wannan rawas imamul aini da ya zo sharhin wannan hadisi sai da tattauna na matsalarsa ya ce to wannan fa shi ne aiki da rawar da malamai suke taka ko wanda kamata shi ne fidda surrori da karatun ke cikin abin nan hadisi din ta yi wa karanta da kai hadisi inda za mu muka dama yau inda muna so sai mu kanta shafi talatin in dai ya baki in fasance babu kaza kaza shikenan in wuce kawai ai ko za mu yi hafi talatin amma kashin ta wasu mas'aloli na fiqihu da wasu mas'aloli watakila na wa'azi ƙarshen da ba a samu a cikin wannan karatun ba ina fatan fahimci wannan abun ana samu dace da wannan kuma nakan jawo nake jawo hankalin ɗalibai da yawa da wani rudayar shi kwakwalwarsu su ne ɗaliban da suke gan cewa wai ba a samun ilimi a irin waɗannan majalis ɗin da muke tattaunawa irin wani majalis da ake karatu na am ɗin nan ina ga masu wannan babban kuskure ne ba wani malami da ya bunƙasa a duniya tun da kan irin su imam malik irin su abu hanifa irin su imam shafi har ka zo wanda ba wani malami da ya zauna yana karanta da ɗaliban ilimi irin wannan karatu ɗin dakin dakin ana feɗe matsaloli filla filla shi sa wasu littafin a wannan zamanin da kake karantawa asali a irin wannan karatun ne aka yi sai a je a sauke sai su koma littafai kamar tafsirin imamu abin da muhammad ibn salih al-uthaymin ya tafsiri na nan na mutu adam mujallar amma mujallar sun kai ashirin ko zuwa sama da ashirin karantarwa ce ya yi sai aka zauna aka sauke wani abu arshen rubamte na ji wani shi ya rubuta da nansu da irin wa'in littafin da aka sauke su a banna yaudarar kai ne ka ce ba a samun ilmi a wani abin to kana fin dishirmi aka karanta kenan a wani abin kuma shi galiban da suka yaudar da in ɗaliban suka yaudar da wannan matsalar suka ɗauka cewa wai babu ilimi a irin wannan majalis ɗin sai ka samu kuma to abin da ake a cin majalis ɗin da za a gaba kai ɗalibi da ka zo wajen ka je ka tambaye su kai matsala kaza ya take ne sai dai maka zuru wai kuma yana jira sai an ƙulla majalisi na imla'i shi ma yanzu ba shi kuma da imkaniyat na na bin irin wannan ma karatun ina fatan fahimta yes magabata an samu a duniya ma har yanzu ana yi ko kwanaki an wata istanbul irin wannan aka samu malamai masu ruwa suka zauna abin nan akwai wanda sun cancanta su su saurari wannan abin dama su malamai ne already kawai dai za su samu ijaza da dan wasu abubuwa irin wannan abin amma kai da kake koya ya zaka bauta Allah ya kake so ka koyi mataki na kaza kaza ka jira wannan abin ka kashe kanka ne ina fatan fata sannan kuma abin da fi maka muhimmanci ma shine bin irin waɗannan karatuka ka san halas da haram mai kyau da mara kyau ya kaza ya kaza a wayar da kai ta fi maka muhimmanci a rayuwarka ina fatan fata an taimama Ahmad bin Hanbali mutum ne sai ya tashi zai koyi karatu yace malam me zan fara fara da haddacewa ne ko ko fara neman ilimi dan Hanbali ce ka je ka fara neman ilimi babban mutum ne wani kuma zo sai a ce je fara koyon hadda ya danganta irin mutanen yaron da yake dan shekara bakwai shekara takwas shekara goma sai ce je ka haddace arba'una je ka haddace umdatul akam je ka haddace qur'ani saboda yanzu shi ayyukan ba su fara ma wajibi akan sa ba amma mutum da ya kai shekara 18 20 ya kai 30 ma misali sai kuma ce je fara haddar abin nan a lokacin abin da ke nema me zai fanci addini da shi kawai Allah dai samu dace Imam Bukhari ma annabi ke cewa wani surtu bir ru'bi an taimake da sa tsoro fa bayyana ana na'imun an je da sa tsoro tun zukatan abokan gaba kun fahimci abin ko kamar da hadisin Jabir ya gabata sai ce fa bayyana ana na'imun wata ina kwance albariha wannan hadisin ba Bukhari zai maimaita a cikin kitabut ta'bir da sauran babubuka nan gaba to a cikin sai ce wa bayyana ana na'imun albariha daren je ina bacci kawai ko titi mafatiha khaza'in ardi sai aka zo min da mabudan taskokin ƙasa fawdat fi yadi aka dora mu a hannuna ina fatan fahimta to wannan shine malamin suka ce wannan shi sa bukhari kashi a babu ta'abirur ru'ya kun fahimta ko kitabut ta'birur ru'ya cewa duk mutumin da ya mafarki kenan an dora mai mabudi a hannu ko ya bude wata kofa abin nan to alama cewa Allah zai hada shi da mene izza zai saukake mai wahalhalu da wasu kaza da kaza da sulta da Allah zai bashi ne ina fatan fahimta haka ibn hajar faɗa a cikin kitabu ta'bir ru'ya ce qala abu hurairah abu hurairah suke cewa wa qad dhahaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai ko gashi manzon Allah sallallahu alaihi ya tafi wa antum tantathilunaha ko kuma kuna tafidda wannan taskokin arziki da Allah ya faɗa din da annabi sallallahu alaihi wasallam bishara an bashi din jama'an fanci wani abun ko Allah samu dace بخاري قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن أبا سفيان أخبره أن هرقل أرسل إليه وهم بإيليا ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب وارتفعت الأصوات وأخرجنا فقلت لأصحابي حين أخرجنا لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه يخافه ملك بن الأصفر ما التي حدثنا أبو اليمان ما لن أبو اليمان يا بام حديثي قال أخبرنا شعيب نيتي شعيب يا بام حديثي عن الزهد إمام الزهد قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن حديثي أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره lalle abdullahi abbas allah kara masa yarda ya bashi hadisi cewa anna abu sufyan akhbarahu shi kuma abu sufyan ne bashi hadisi cewa anna hiraqal arsala ilayhi hiraqala shine sarkin kasar rumawa a zamanin manzon allah sallallahu alaihi wasallama arsal ilayhi ya aika zuwa ga abu sufyan ba wai in wa specifically ya ce ne a ji a nemo mai larabawa waɗanda suke cewa akwai annabi a cikin su ɗin nan wahun bil iliya suna iliya yanki ne na kasar rumawa din can kasar siriya a lokacin summa da abi kitabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama sannan da su abu sufyan suka zo sai annabi sai hirakale sa aka kawo mai wasiƙar manzon Allah shine kitab ana dan akan ce kitab ana nufin wasiƙa ya ayyuhal malau inni ulqiya ilay kitabun karim Allahu akbar an fahimta ko qur'ani sarkin dadi kenan wato ku ji wata latifa da ke ciki ta sani kabbara shine matan nan tana da hankali ita bilqis da ake cewa ko ba ka ba tace inni ulqi ilay kitabun da cewa ta kitabun kawai watakila da bata ci gajiyar abun ba amma sai ta siffanta shi da karim ya nuna cewa adala shi saboda a cikin tunda annabi suleiman ya rubuta wasikar dole akwai siffa ta nagarta da imani da kaza da kaza ciki da ta gani sai bata dode ba sai ta ce wannan wasika akwai mutunci akwai karamci a cikin shi kuwa to da haka sai abin yi mata amfani kun fahimta da yawa yan uwa musulmi kakan zo da abu in abu ya zo maka ka ringa natsuwa da kyau in kana da sai kai maganu masu kyau sai ga abin yi maka amfani ku duba mata annabi mu'ayyi mata fir'auna lokacin da aka kwanto annabi Musa yana jariri mai tace da aka zo tace mene asa an yanfa'ana aw natakhidahu la taqtuluhu kan ku kashe shi muna fatin ya mana amfani to wallahi bai bamu da damu mai da shi damu na gaba daya wannan kalmar da ta yi sai Allah ya mai mata ishi amfani ta musulunta kuma ta ci gaje abu haka matar annabi ubatar sarkin misra da ta zo da aka zo annabi yusuf ta ce shi ta ma ita ma sa an yin fa'ana ta ce ko muna fatima ba sai gashi kuma Allah ya mata abin nan so in kan Qur'an da yawa irin wannan saboda kalmomi masu kyau suna ga cin abin da ke ja maka ci gajiyar rayuwarka a ciki kar ka zama fazaz mai miyagun kalmomi mai mummunan tunani Allah shi kyauta to sai wannan mata ta ce inni uriya lillahi bi kitabin bi kitabin karim an aika mu kitab ma'ana dai wasiƙa kenan kun fahimta ko da haka nan da ya ce da a bi kitabi rasulillah sai yasa a kawo mashi wasiƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama falamma faraga min qira'atil kitabi lokacin da ya gama karatun wasiƙar ma'ana yasa a karanta kathura indahu sakhab sai sakhab shine hayaniya hayaniya ihu wanne ce wanne ce haka sai suka yi yawaita a cikin wannan wajen wartafatil aswatu muryoyi suka daga sama ana hayaniya wa ukhrijna abu sufyan yace mu kuma aka fidda mu ma'ana lokacin da hirqalla yazo zai karanta wannan manzon Allah ya aika da wasiqu zamu manta bayan sulhun hudaybiya manzon Allah ya rubuta wasiqu zuwa ga manyan sarakunan duniya cewa su musulunta in ba ka kuma matsala tana kansu kaza da kaza to da hirqalla ga takaddar shine sai yasa wani yasa aka saro manyan manyan sarakuna na ƙauyuka da na state da kaza kaza tara su aka tara manya-manya stakeholders na addini da mulkin ƙasar Rom a wani ƙatar ɗakin taro shi ne aka kira su Abu Sufyan su ma da aka karanta ya rakala ya yi abin da Abu Sufyan ya faɗa shi ne yi wannan magana muka shaji ina fatan fahimta to sai mutane suka ɗauka cewa to wannan fa sarkin zai ba da mu zai musulunta shi ne aka fara wannan hayaniya kaya kaya kaya ina fatan kun fahimci wani abu to shi su an fudda su dama can to dogon hadisi ne guje ka dauki dai kasar na farko na farko farkon nan malam ya karatun wannan hadisi insha Allah yake cewa to falamma fa qultu li ashabi lokacin da aka fadda mu bari can suna ta hayaniya sai cewa abokan tafiyata hina ukhrijna lokacin aka fadda mu laqad amira amru ibnu abi kabsha lalle al'amarin dan abu kabsha ya girmama shine laqad amira ay laqad azuma al'amarin shi ya girmama sai bai ce ibn abdullahi ba wai saboda sai ya dan yanki manzon Allah sallallahu alaihi lokacin bai musulunta ba sai ce innahu yakhafu maliku bani asfar abin ya kai ga har sarkin turawa na jin tsoron shi kun fahimta to shine muhalli shar kawai wannan hadisi din shine tsakanin manzon Allah da kasar Syria a lokacin tafiyar ta kai wata daya to amma manzon Allah na Madina gashi har tsoron shi ya kai ga wannan basara kenan shine muharsha da sabu kare ka wannan babi din yawa na fatan fanci wannan ko Allah samu dace to malam ce babu hamlu zafi fil gazwi babu zai mana bayanan hukuncin mutum ya dauki guziri in zai fita yaki daukan guziri ya kore tsoron Allah da tawakkali ga Allah ko bai kore ba bai kore ba ina fatan fahimta shine ana so in zaka tafiya ka dauki guziri an fahimci abun sai ce qawwa qaulillahi azza wa jalla fadan Allah mu bai mai girma cewa wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa ku mutane musulmi ku yi guziri amma ku san mafi alkhairin guziri shine tsoron Allah madaukakin sarki an fahimta an ce kamar Abdullah ibn Abbas ya roto ce ya bada abin nan cewa wannan aya ta sauka kan wasu mutane daga kasar Yemen in za zo aikin haji kawai mutum sai wanke hannu rabbana kawai ba kudin jirgi ba na mota ba kudin abinci wace ya dogara ga Allah kawai sai ya sako kafa ya tawo aikin haji yazo kuma yana tarara gefe wajen mutane suna cin gurasa dan nama yazo assalamu alaikum ya ta musu sallama mala ina fata mu fahimta shine Allah cewa wannan ba bayin sa ku ba tazawwadu in zaka zo aikin haji kai guziri ka tara ka tara ka tafi ina fatan fahimta to amma sai Allah ya nuna masa shi daga cikin amfanin guziri din shine akwai guje wahala da wulakanci ko to sai Allah ce kuma fa inna khairaz zadi taqwa to wannan wahalar ta duniya ana maganta ta hanyar guziri to amma fa akwai wata wahala a lahira ita kuma maganin ta wannan shine at-taqwa kenan Allah yana umarni da ai guziri guje wahala da kaskanci na duniya ta hanyar guziri ko to kuma mu rinka guziri na tsoron Allah don guje wahala da kaskanci na lahira ya Allah ka sa mu cikin masu takawa Allah ka cika zukatanmu ka tabbata mu cikin ka sa mu cikin almuttaqina to malam ke cewa qala haddathana ubaidullah bin isma'ila qala haddathana abu usama an hisham qala akhbarani abi wa haddathani aidan fatima an asma radiyallahu anha qalat sana'atu sufrata rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi bait abi bakr hina arada an yuhajir ila madina qalat falam najid li sufratihi wala li siqaihi ma narbituhuma bihi faqultu li abi bakr والله ما أجد شيئا أربط به إلا نطاقي قال فشقيه باثنين فاربطي به بواحد الثقة وبالآخر السفرة ففعلت فلذلك سميت ذات النطاقين malam ce haddathna ubaydullah bin isma'il ubaydullah bin isma'il ya bamu hadisi qala haddathana abu usama ce abu usama bamu hadisi an hisham daga hisham qala akhbarani abi yace babana ya bani hadisi Bisham dan Urwa kenan an fahimta ko yace wa haddathatni aidan Fatima sannan malama Fatima ta bani karatu ita ce Fatima bintul Munzir matar shi ce kuma matar shi Hisham dan Urwa din ne kun fahimta matar shi malama shi kuma dalibi dewa yana karanto karatu a wajenta ina fatan fahimta malama idan Allah ma ta ka iya ilimi malam sai ka zo na ta koya maka in ta ce sai ta hau kujera kai ka zaura ƙasa ya za a ke nan ina fata ba eh zai duk ku sauka ya sauka ko tun da zama bi karatu ina fatan fahimta allah samu dace in allah da darul hadisa lafiya sai ta kyankashe irin wayannan matan a zamanin da ana samun mata za ga zakakurai masu hadisi suna malaman ibn hajarwa duka suna da malamai mata hanzu a duniya kuma ana samun a duniya mu dai Najeriya ne abin ya mutu amma kasashen Misra Saudiya zaka samu wacce muhaddisa ce ta haddace Bukhari ta daga ta yi kaza ta yi kaza ta ilimin hadisi sosai ina fatan fanco nan don Allah ya dawo hadisi in Allah mai tsawarai yadda malam ke nufin makarantar ta tsaye in Allah sai ta kai so malam ke a raya ilimin salaf a makarantar nan Allah shi ta mu dace to wannan Fatima malama ce an asma'a ta samu daga asma'u kakarsu kenan ko ko kuma surukarta kenan radiyallahu anha daga Allah kara mata da kala tace sana'atu sufrata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ni na sana'anta abincin tafiya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asalin sufra shine abincin tafiya din misali ɗin burasaka da soyayyen kazinka da kada su ake cin sufra din to da yake ana sa shi a wata ƴar jaka ne ƙarshe laraba sai suka koma suna sa wa sunan jakar suna ba jakar sunan mene abincin gaba ɗaya to ta ce sana'atu sufrata rasulillah sallama ni ne na sana'anta wannan abinci ko kuma jakar abincin manzo Allah sallama fi baiti abi bakarin a gidan sayyidina abubakar Allah ƙara masa yadda hina arada an yuhajir ila madina lokacin da manzon Allah ya nufin zai hijira zuwa garin madina qalat asma'u ta ce falam najid li sufratihi wala li saka'ihi ma narbi'uhuma bihi sai zama ba mu sami abin da zamu daure sufra din ba wannan jakar abincin wala li saka'i haka nan kuma salka inda ake zuba ruwa ga salka kun san fata ce ake jimiyo a gyara abin nan ko to ita ma salkar kun fahimci abu ka san salka malam yau to ita ma ba mu samu damu daura bakinsa ba gashi an kullun an hada abinci a cikin jakunkuna amma ba ban da daure su shine tace falam najid ma li sufratihi wala li saqai ma narbuduhuma ba mu samu abin da mu daure bakin wannan jakar abincin da ta ruwa ba fa qultu li abi bakr sai na cewa babana abubakar wallahi ma ajidu shay'an abdu bihi illa nidaqi ya rasul baba wallahi ban samu abin da sa daure bakin wa'annan abin sai an nidaq majanyina kun san majanyi ai irin abin da mata ke dan daurawa haka da a baya haka wanda suke ɗaure ko a ɗaure yawo kai ya zame haka ko kuma za a wani aiki haka a ɗaure a haka kai har gani da ‘yan mata suna da majanyi ‘yan matan da ba ana gani da majanyi ko taɓi janzu da sai dai ƙauye ko ba haka ba Allah kyauta sai ya ce kala sai ya ce fashuƙihi mitnai ne ki raba shi saboda abubuwan guda biyu farbidihi biwahidi asiqa sai ki daure daya da wani ki daure wannan salka da guda daya wa bil akhir sufra daya kuma sai ki daure jaka abincin fa fa'altu nana asma tace sai na aikata abin da babana ya ce min falidhalika sai malam yake cewa kaka saboda wani abin da ta yi summiyat zatan nadaqaini ake kiranta da zatan nadaqaini kambin nana asma'u kenan a ce zatan nadaqaini wannan abun bajinta ta yi kuma annabi ya yaba musulman duniya duka suna yaba kuma majanyinki kenan kwara ɗaya da kike gayu da shi kike goyo aka ce ta raba ta ɗaure manzan Allah suka tafi haka ta ringa wannan zirga-zirga annabi yana kogo shi da abubakar ita ta sa inda manzan Allah yake sannan yayin ta abrahaman ya san inda manzan Allah yake ina ba ta fahimta da haka shi abrahaman da yamma sai je ji mai kafirai suke cewa eh to abu waje kaza ai kaza ai kaza dare na yi an ɗauke kafa sai ya sadada sai je shi kuma can sai je to ga abin da aka yi ga abin da aka shirya muku abin da aka shirya muku shi dan rahoto ne kenan kun bin shafin ko kun gan da salaf suke da tunani ko ba wai zama za ku kai wani tubo sharai ba ba ku san abin da ake cike ba ina ba tan fahimta ba ku san me shirya muku makirci ba ba ku san wa zai cutar da ku ba kawai ku zama su kamar tumaki annabi yana tura shi a lokacin bai ma musulunta ba fa shi abrahman din ba amma tun da kishin uba da hamiya sai je na wannan sai je ɗebo bayanai sai ce kaza to ko wani mukiyayi na abubakar kuma in ya koma shi sai biyo wajen da awaki don ka a gane sawun shi abrahman din ita kuma za ta shirya abinci a dafa ta sada da ita ma ta je ta kai da abu jahal ya je gidan manzan allah ga ba manzan allah gida ya zo gidan faɗin ki asma'u ina babanki ta ce ban san da yi ba hawa ni zaki bakan magana koɗa mata madi sai da ta zube tukuna ina fatan fahimta to da haka wannan abu da tana na asma'u Allah ƙara mata yarda ta yi ambajinta ga musulmi kuma ta yi abin da Allah ya ba kuma ana mata wannan take in tana tarihi wata ran za mu ci karo tarihin ta insha Allah tun za mu mai tarihin nan gaba jama'a kun abin ko wannan yana cewa manzon Allah madina tafiya ya guzuri kenan ko da haka wannan bai kora tawakkali cewa baka da tawakkali مالك ساكت قال حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أمر قال أمر أخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا نتزود لحوم الأضاحي على أحد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مالك حدثنا علي بن عبد الله مالك بن عبد الله يبام حديثي قال أخبرنا سفيان سفيان يبام حديثي عن أمر دك أمر قال أم أمر كيتوا أخبرني أطاء أطاء يبان حديثي سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما شياج جابر بن عبد الله الله قارا مسيدا قال يجي كنا نتزود لحوم الأضاحي mun kasance muna guzurin naman layyanmu da muka yi a wasu rayu ta je can cikin sayar bukhari din a cikin kitabul adahi din zaka je sai ce a ce wa ƙara gaira marra a luhumal hadaya kun fahimta a madadin munan da muke laye su can hadaya suke ko ba haka ba ya ce to muna guziri can wacce ruwa ta fassara abin da kirim shine mene naman hadaya suke guziri ya ce to mun kasance muna guzir naman hadaya ilal madi ala ahad rasulillah a zamanin manzo Allah sallama ilal madina har zuwa garin madina an fahimci abin ko mana ya halasta kenan idan kai hadaya amma zan kana alaji ka ɗebo ka kawo mana zariya mu ci kun gane idan kai hadaya a maka ka ɗebo guzuri ka samu wata tikari wadda ta iya suya ta soya ta gyara in akwai da iya balangu ya maka balangu in akwai mai dambun nama ya maka dambun nama sai ka ɗauko ka rinka rarraba cewa to ga naman hadaya ka babu laifi kuma ka ci a hanya ma dan muhalli sha shi ne malamai suke cewa to ai kaga tunda ai guzuri wannan yana lazimta me kenan za a ci wannan naman da aka guzuri tun akan hanya wannan cewa sahabbai suna guziri a cikin tafiyarsu al-imamul aini a cikin sharhin da yake bukhari sai ya ce to wannan kaga yana raddi fa ga sufaye da suke cewa wai ka bar neman komai ka dogara ga Allah wai shine imani ci to ga dai sai sadatul auliya ga sunan suna zuwa suna guziri suna kokarin kuma neman abin kansu مالك قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرني بشير بشير بن يسار ان سويد بن النعمان رضي الله عنه اخبره انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى كانوا بالصحابه وهي ادنى خيبر فصلوا العصر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالأطعمة ولم يؤت النبي صلى الله عليه وسلم إلا بسويق فلقنا فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فمضمض ومضمضنا وصلينا بخاري حدثنا محمد بن مثنى مال محمد بن مثنى بن حديثي قال حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب يوم حديثي قال سميت يحيى ناجي يحيى قال ياتي اخبرني بشير بن يسار بشير بن يسار بن حديثي ان سويد بن نعمان سويد بن نعمان رضي الله عنه الله قال ما سيدا اخبره يا باش حديثي annahu kharaja ma annabi sallallahu alaihi wasallam a khaybara shi ya fita a shekarar da aka ci kabar da yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hatta idza kanu bis sahaba har sai da suka je wajen da ake to as-sahaba sai ce in baka san tawhiya adna khaybara shine mafi kusa da cin garin khaybara wato kauyen da zaka fara tarawa na garin khaybar kenan fa sallallahu al-asara sai suka sallal asar a wajen fada'a annabi sallallahu alaihi wasallam bil atima annabi sai yasa aka kawo abinci cewa to a kawo abinci za a ci walam yutan nabi sallallahu alaihi wasallam illa misawiqin sai zan babu abincin sai gari kawai aka samu falukna wa akalna wa sharibna sai muka tauna wannan da asal allaknu shine tauna loma haka a cikin baki ina fatan fahimta to sai muka tattauna abincin da aka yi wa sharibna ko muka sha shine wanda suka ce to asali abin da ya faru an yi daga cin wannan garin abin da mutum zai iya ci sannan wasu kuma sun dama su mai da shi kunu sun sha kenan sun makaman nabi sallallahu alaihi wasallama sannan manzon Allah sa sama ya miƙe famar maza ya kurkura baki wa madmadna mu wa muka kurkura baki mu wa sallaina muka yi sallah mahallin shahid shine manzon Allah sa an kawo guzuri an yi amfani da shi مالك وحدثنا بشر بن مرحوم قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه قال خفت أزواج الناس وأملأوا فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نحر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاكم بعد إبلكم فدخل عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادك الناس يأتوا بفضل أزواجهم فدعا وبرك عليهم ثم دعاهم بأوئية ثم دعاهم بأوئيتهم فاحتث الناس حتى فرغوا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله to mala ce haddathana bishr bin marhum bishr dan marhum ya ba mu hadisi qala haddathana hatim ibn isma'ila hatim dan isma'ila ya ba mu hadisi an yazid bin abi ubayd daga yazid dan abi ubayd an salama radiyallahu anhu qala daga salama Allah kara masa dace khaffat azwadun nasi wato guzur mutane sun yi kasa shine khaffat sun rakwarkwa sosai ko kuma ya kusa karewa wa amlaqu kuma suka yi shine iftaqaru suka samu suka samu suka shiga wajen fatara na abinci babu an imlaq shine wato rashi shine Allah ke cewa la taqtulu auladakum khashyata imlaqin ay khashyata madha faqar kar ku shi ayyanku saboda tsoron talauci kaje kai family plan dan kakkai talauci a Allah ya ce kakkai haka ina fatan fahimta eh Allah ce ka bari ka taihuwa ka dai tashi ka dage kawai ka nemi taimako wajen Allah madaukakin sarki saboda shi wannan family plan wata ajanda ce ta Yahudawa a duniya gaba daya ba ajanda ce ta za ta maka amfani ba ƙarya ne yaudar ka aka yi ma ake kai ma yaudar ka ake ina fatan kuna fahimta wannan abu inda gane yaudar ake su yanzu sun gama family plan din amma kuma yanzu sun sa price da duk wanda amma na sun sa wata kyauda da dole ta ta haihu ko da karuwa ce ke da zakin ga haihuwa suna neman wani abu mana sun jaraba abin sun ga illa shi mu kuma yanzu an zo an kawo mana cewa shine kakka dai ka wuce mata daya da yaya kwara biyu saboda in ka wuce biyu za ka yi talauci za ka biya kuɗin makaranta za ka yi kaza za ka yi kaza ba su ce to da mata ɗaya ma ita ma ta ya kake samun abin da kake ci da mata ɗaya da yaya biyu kai ne kake wa kanka eh wa yake baka wannan din in ya bada wancan ba zai bada wannan ba kuma Allah ya kan dattijo Dr. Ahmad Bamba yace gaishe ka Allah yace Allah ne bai taba yin mutum 100 bai bada mutum abincin mutum 99 ya rage guda daya sai dai ba ku ninkin ba ninkin wannan lamari kuma kai a matsayinka musulmi cewa Allah ce karka ce za ka kashe ɗanka saboda talauci an ɗauki ciki ka ce a je a zubar baka shirya ba tunda akwai mazan da ke haka muna karatu da mata mun zo kan tattauna abin suka ce magana gaskiya malami yanzu fa ba mata ne suke ƙoƙarin family planning ba suke ƙoƙarin su hana haihuwa ba maza ne ke wannan abu saboda an doka ƙwaƙwalwar mutane mutane ba sa da dogaro ga Allah ba su da ƙarfin zuciya game da ubangijinsu ko mutum launin ke da mata ƙwara ɗaya mata ƙwara ɗaya da ya ƙwara uku ko hudu amma da haka da haka ake rayuwa kun fahimta ga wannan kuma can da matan shi uku ko hudu ko biyu shi kuma yana raba mutane kudi yana ce da waɗansu ya ɗaya wasu ayyama ya ƙara a gidan shi ina fata an fahimci wannan abu Ka da da hankali ne sai a ce to wancan shikenan ba zai ya shiga uku kenan ya lalace haka ne ko ba haka ba arziki jama'a Allah ke azabta shi Allah shi ce Allah ce maka nahnu narzuquhum wa iyyakum wannan fa nassi ne karcewa ku sani ku musulmi mu ke azabta su wa iyyakum da ku kanku to da haka wannan in ya zama arziki Allah ke ciyar da arzikin yara da kuɗin makarantar da za su rayu da wannan abun to kai baka da hannu kenan kawai in kaga yayi wata hanka ne ma kawai ce miƙa masu ne kawai dan me zaka ci ura ce ka kashe su ni zan azurta ka da su to me zaka je ka ce ka baka da kai wa kawai ne haka malamai na sunna wanda suke an sunan malaman al'umma a wannan zamanin sun hada kan cewa wannan tsarin haramun ne ina fatan fahimta da haka ku je ku dauki fatawa na shehu da sheka manin ma'an nasirin albani ya yi dogon zance a kan wani agurare daban-daban da ta taunar matsaloli ɗin haka sun bin ba su usaimi duk sun ba da wani fatawa ba daidai wani abu inda aka ce kawai za a iya yi waje ƙwara ɗaya ne shine sai wani likita musulmi sai wata uwa ta ɗauki ciki ina fatan fahimta sai aka ce to wannan sabon cikin fa idan ta tafi da shi za ta irsa rayuwarta ya ga wannan musulmi suka sa sharuɗa mu likitan sai ya zama musulmi ina fatan fahimta baicin musulmi kuma sai ya zama amintacce ba wanda zai mana kare ba dan iska ba adili ina fatan fahimta sanin ya fudda ya tabbatar da cewa kuma in ta tafi za ta rasa ranta ba wanda suka ce za a zubar da wannan cikin kun ga sharrin da aka sa kenan sannan aka ce to in ta ci gaba da yahuwa irin wancan ke ba za ta iya samun matsala kaza to kun ga dukkan matsalar ke sa a family plan mene yana koma ga ita uwar ne ba kai uba ba ina fatan fanci wannan abin da haka wallahi mutane su tsoron Allah su gyara wannan tunani din mu daina bin hayaniya da an zo mu da abu kawai shikenan mu rufe idan mu kawai sai mu ta diba muna amfani da su so ake a karar da mu a rauna addinin a raunta addinin musulunci ga kuma cutuka na ana tikiro mana Allah shi kyauta sai yake cewa ko ina wajen sai ce wa amlaku mutane sun iftakaru sun shiga cikin fatar abinci fatawun nabiya sallallahu alaihi wasallam fi nahar ibrahim sai suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi sha'anin nahar ibrahim game da shin za su iya yanke raƙuman su su ci abinci tunda ba abinci ya kare guziri ya kare fa azina lam anbi ce ku je ku yanka falakiyahum umaru sai sai da umar ya hadda sabai sun tawo suna murna annabi ya ce a yanka raƙuma a ci fa akhbarahu fa akhbaru sai ka ba annabi sai na umar labari faƙali sai ce ma baƙaƙun ba da ibilikun a wannan sansakajin saharar za ku yanki raƙuma ku cinye to in kun cinye raƙuma kuma me za ku ku tafi kuma kun fahimta shi ce ma baƙaƙun ba da ibilikun idan kun yanki raƙuman ku kun ka cinye su to me zai wanzar da ku kuma kenan sai yake cewa fada kala umaru ala nabi sallallahu alaihi wasallama sai suna umar dan khaddaba shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai ce ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma baqahum ba'da iblihi kana ganin me kake gani idan sun yanke raƙumin su me zai wanzar da rayuwarsu kuma kenan shin za su iya takawa su tafiya su je kaza kaza kaza da sauransu faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah da aminci Allah su tabbata a gaishe yace nadi fin nasi to kai umar je kai shela cikin mutane sojoji ka ce la ya'tu bi fadl azwarin kowa ya zo da ragowar guzurinsa kowa ya zo da mene raguwar guzun aka ce umar ya ba da shawarar cewa manzan allah tun da haka ne mutane su bar raƙumansu su kawai tafiya amma manzan allah a tara abinci a yi addu'a tun da an taɓa yi ya gani babu ruwa annabi addu'a ruwa ya zo ta hannun manzan allah kamar famfo yin ga zuba haka ina fatan fahimta yawa kamar famfo shar kawai ta amma sabai sun sha daɗi mala kai fara ce kai ruwa na kula daga bakin manzan allah sallallahu alaihi wasallama ai ka more ai ko da wannan musafai suka mana tsira sun mana ba ta fahimta Allah samu dace sai ya ce fada'a sai manzan Allah yi addu'a wa barraka alaihim sai kuma ya sa albarka a ga abincin nasu bayan an zo an dan tara abin da rago sun mada'ahun bi au'iyatin sannan annabi ya sa aka kira su dukkan sabon kowa ya zo da burgamansa shine au'iya jaka burga ne wani ne ga sanan fahatathan nasu hatta farbu sai mutane sun ga alhafi shine wanda nuka kamfata haka da hannu sai sun ga ɗiban abincin shine hasa ya hasu a hitasa ya nuka ɗiba suna zuba kowa yana zuba a nashi jakar kowa sai da shika guzurin shi abincin na nan kuma hatta fargo har sai da kowa ya gama faqatun maqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sannan manzon Allah tsira da mace Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke cewa ashhadu an la ilaha illallah ina shaida ba abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai wa anni rasulullah kuma ni da kaina ina shaida ni manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama da da fatan fahimta muhallin shashi ne ce bi fadli azwaji mutan su kawo rago guzarin su lokaci ya kore mu za mu ja mulki insha Allah mu tsaya nan sai Allah kai mako na gaba sai mu tashi da muka kwana abin muka faɗa da Allah ka ba mu lada kurakuran Allah kafe mana Allah ka samu cikin matsoranka Allah ka azurta mu da kyawawan halaye ka nisantar da mu da mugayen halaye Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bi baina wa baina ma'asatika wa min ta'atika ma tuballighuna bi jannataka wa min al-yaqin ma tuhawwinu bi alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahaytana waj'al waritha minna waj'al tharna ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al ad-dunya akbar hammina علمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسل علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله